بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه زامو تاشي تشكل تافن عواصم الأمة المحمدية min alƙawasim alwahabiyya wanda yau zamu tashi karatu na takwas in Allah ya yarda wanda a dama mun kwana a cikin bayanin mashrabi na uku na wahabiyya wanda shine Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda karatun mu na baya mun faɗi jawabin da Abu Zuhra ɗaya daga cikin manyan malamai na musulunci mai littafin nan tarihul mazahib islamiyya ya kawo a kansa sannan mun kawo maganar Ahmad bin Zaini da Halani a cikin littafin mai suna Al-Futuhat al-Islamiyya to wanda har yanzu muna cikin bayani akan wannan malami Muhammad ibn Abdul Wahhab to wa qawl ibn Abdul Wahhab da ibn Abdul Wahhab yake cewa inna nasa kanu ala shirki منذ 600 sanatin wai da ce mutane suna kan shirka sama da shekara 600 muraduhu abin da yake nufi alƙarnin lazi kana fihi ibnu taymiya wato wannan ƙarni da ibnu taymiya ke cikin sa huwa sabiu ila samin allazi tufi ibnu taymiya shine na bakwai zuwa na takwas wanda ibnu taymiya ya tsira sa a cikin sa ila alƙarnin sani ashar zuwa ƙarni na goma sha biyu wanda shi ibnu abdul wahab yake yake cikin sa wa hiya alqurun allati kana yaqulu fiha muhammad ibnu abdul wahab wato sune ƙarnukan da shi dan abdul wahab yake cewa innan nasa kanu fiha mushrikina mutane sun kasance a cikin wayannan karnukan suna mushrikai wa annahu huwa allazi jaa bit tauhid shi kuma laqad babu shine zo da tauhidi to a wa ya atabiru sannan yana izina anna ibn taymiya jaa bi qaribin min da'awati fi asari ya zo da wato da'awa irin tasa a zamanin sa ka annahu ya atabiruhu qama fi asarin kai ka ce shi yana izina cewa ya tsaya ne a wani zamani in qarada fihi al-islam wanda musulunci ya kare cikin sa wa tauhidu tauhidi ma ya kare a cikin sa fada ila tauhidi sai yi kira zuwa tauhidi wa kana huwa talilahu fi asari shi ma dan Abdul Wahhab sai zaman to yana bin Ibn Taymiyyah a zamanin sa allazi kana fi wanda yake cikin sa wa wal qarn thani ashar al-hijri shine karni na 12 na hijriya fa hadhi jur'atun garibatu wannan karfin rai ne ba kokarai da gaske min hadar rajuli daga wannan mutumin allazi kafara mi'atil malayin min ahlus sunna wanda ya kafarta wato ɗaruruwan miliyoyi na daga ahlus sunna wa hasar al-islam fi atba'i ya kuma takaice musulunci a cikin mabiyansa an gane ko wa kanu fi asarihi sun kasance a zamanin sa la yatajawazu adaduhum nahwal mi'ati alf gaba ɗayan su su mutum dubu ɗari ba wa alu nadad allazi huwa mu'tinuhu to mutanen Najd din ma wanda nan ne garin shi Muhammad bin Abdul Wahhab lam ya'tanik aktsaruhum aqidatuhu basiriqan wato aqidatu mafi yawan su fi hayati a cikin rayuwarsa wa inna ma kana nasu yakhafuna minhu kawai dai a wannan lokacin mutane ma tsoron ma tsoron ma shi dan Abdul Wahhab suke yi me yasa lima alimu min siratihi na daga abin da suka sani na daga tarihinsa kaga dole zai magana magana akan Shehu Tijjani ko Sidi Abdul Qadir Jilani to ba wanda zaka je ya jingina musu ta'addanci ko a ce an samu ta'addanci daga wajen iyayen gidansu to amma su wannan tarihi ne wanda ba zai gugu ba ina fatan gani yawwa domin me zamu ji daga wajen waɗanda ma ba sa shiga cikin gwagwarmaya irin su Imam Sanani mai Bulughul Maram ai mai sharhin sharhin Bulughul Maram saboda salam din nan ko zamu ga a cikin yayi jawabi ya kawo watsa cikakkiya wanda i bayani akan wane ne Muhammad dan Al-Wahhab domin sun yi zamani da shi har da ya ji irin ayyukan da yake ya ɗauka mai da'awa ne ta kirki yana kiran mutane zuwa ga addini a guji bid'a a tabbatar da sunna sai yi masa waka ta musamman ya aika masa to amma daga baya bayan ya sami tabbas kan yadda lamarinsa yake sai canja wannan waka ya warware ta ya fito da aqidin Muhammad dan Abdul Wahhab a wannan lokacin to a shine da ma'alimu mutane sun tsoron saboda abin da suka yana da tarihin sa ya lauka ne yasu jama'a mallan ya tabi'u ya tabi'u yana yana zubar da jinin wanda bai bi shi ba kaga wannan shine ta'addanci ko ba haka ba ai za ka kira kira za ka zuwa ga addinin Allah kawai ko ba haka bane ba ai ko ko tsakanin musulmai da kafirai ba haka ake yi ba tunda mun je da manzo Allah ya gaya wa sayyidina aliyu lokacin da manzo Allah a sayyidina aliyu zai tafi ya ce masa in ka je me zaka fara yace in naje zan fara kira ne zuwa ga addinin Allah ai wato zan zan zan yaki ne saboda annabi ya gaya masa bayan ya bashi wannan takobi ya tafi annabi sai gyara masa ce ba haka ba kai ba yace yadda zaka yi idan ka je ka kira su zuwa ga addinin Allah abu na farko kenan idan sun ce ba haka ba to sai ka ce to su ba da jizya tunda ahli kitabu ne idan ba za su ba da jizya ba ba za su ba addinin Allah ba za su ba da jizya ba to anan sai abu ga yaki sannan kuma a yakin sai aka ce to ka guji waɗanda ba su shigo cikin yaki ba ma'ana banda ƙananan yara banda tsofaffi banda mutanen da suke cikin soma'a banda wanda bai banda mata sai dai in sun taimaka a cikin yaki haka irin wayannan abubuwan ka'idoji ne na yaki wanda ake bin su amma kawai abu a afka musulmai da da kisa dan kawai ba a fahimci ba su fahimci abin da ka fahimta ba wannan shine karshen taddanci Allah ka kiyaye mu to wa qad wasafahu bi zalika al-amir as-sanani to kaza al-amir sanani ya sifanta Muhammad Abu da wannan sahibi kitabu subul salam sharhi bulugul maram ya sifanta shi da haka fa qala fi awwalan sai ya faɗa a kansa da farko kabala an yi arifa halahu tun gabanin ya gane halinsa sai ya faɗi me qasidatan wata qasida matsalahu ha ga matsalainta salamun ala najd wa man halla fi najdi wa in kana taslimi ala albud la yujdi laqad sadara min safi san'a saqal haya ribaha wa hayyaha bi qahqatir raji abin da yake faɗa yace gaisuwa ta tabbata a bisa najd wa man halla kaga kaga tabbata najd ne ko na'am ba dama ko da ke ba sa inkari ko da ka san da hadisin ma da makaranta ran nan wanda annabi ke faɗa Allahu mubarak lana fi shamina Allahu mubarak lana fi najdina wai mutane da suka ce wai ba sa son a ce Muhammad dan Allah dan garin najd ne ko ba gane ba sai suka ce ai wannan najd ba ta maka bace najd ce ta Iraki to ai a lokacin ba ma Iraki ballantana a zo a magana najd ta annabi yana magana najd ta makka ta hijaz ita ke magana akan ta Allah kamar magani to shi yake cewa salamun ala najid shi wannan gashi dan zamanin sa ne bai inkarin akwai najid da ake magana ba sai ce salamun ala najidin wa man hallafi najidi amince tabbata ga najid da wanda ya sauka a cikin najid shine Muhammad Abu Wahab sai ce wa in kana taslimi ala al-bud la yujid ko da kare gaisuwa ta a nesa ba za ta fa'ida ba domin shi yana Yaman ina can sana'a an gane laqad sadarat ta ta ta bubugo min safai sana'a wato daga wato fefan sana'a ta Yaman kenan an gane ko sakal haya wato shayarwa ta ta gaisuwa ribaha wa hayyaha bi kaqatir raji to wannan shine irin abin da ya aika masa na gaisuwa da godiya yana jinjina gare shi an gane to bari ku da mamaki kaga anan wajen yabo ike wawa ike wa Muhammad dan Allah ko wa hadhihi alqasida ita wannan qasida da muka bi mazkuratun fi diwanihi tana nan a cikin diwanin shi Imam Al-Amir Sanani wa huwa matbu'un an buga shi kama zakar hu Kausari fi maqalati irin yadda Kausari ya faɗa a cikin maqalat nasa shafi 138 wa tamamuha aidan cikamakin wannan waka tana cikin Al-Badr Tali'u na Shaukani Al-Badr Tali na Imam Shaukani gaban Shaukani ana jigo yana da cikin manyan malamai babu shakka ya dace da wahabiya a wasu zantuka amma bai dace da su ba a cikin mafi yawan al'amuransu daga cikin abin da bai dace da su za mu karanta nan gaba shine bai yadda a ce ba za a yi tawassuli da manzon Allah ba shi a gurin shaukani tawassuli da manzon Allah sunna ne annabi ne ya koyar ina fatan gani dan ya kawo shi a cikin littafin da yake kawo abubuwan da manzon Allah ya koyar a yi na addu'o'i saboda a gurin sa shi a yi tawassuli da manzon Allah wannan daidai ne shaukani kenan sannan kuma har ila yau shaukani da yazo yana bada labarin Muhammad dan Allah a cikin littafin nasa sai ce wannan mutumin wanda shine jagoran wahabiyawa an fahimta kaga dai shaukani ba cikin wahabiyawa kenan sama abin mamaki ana ji ko shine lakin lil asafi azala hal wahabiyuna min al matbu'i abin mamaki wahabiyawa sai suka cire wannan waka a cikin shi wannan littafi al badr tali'u na shi imamu wato wato shaukani sai a cire wannan waka baki ɗanta to me kai cire ciren nan ne ko na ga yawa akwai littafi mai suna kashful kashful khafa an abasul wahabiyya wato wato bi kutubul ulama haka ma wato haka da lissafin yake ma'ana yayi buya game da irin abinda wahabiyawa suke gogewa su ƙara su goge a littafin malamai to kai ka saba ganin ina ne inda za a ga an yi irin wannan al'amari ai ka san dai da gaskiyarka bai kai gaje ka cire wani abu ko ƙara wani abu abubuwa ne ga sunan za mu ji su yanzu mun zo da inda muka ga irin wannan gurin dama dai a juz'i na biyu muna da babi na musamman juz'i na biyu na awasin da bakin Muhammadiyya muna da babi na musamman na irin musalce musalcen goge-gogen su da ƙare-ƙaren su alfahar musulunci ya ishe mu dai abu mafi kusa da mu gashi tafsirin sawi kowa ya sani in ka ɗauko naka na dattijai na gida ana ji ko ga masu gidan ba amma yawwa in ka ɗauko naku na gida za ka ga asalinsa ga shi inda ya kawo maganar wato wato wato bayyana wahabiyya da kuma addu'ar Allah imana maganinsu nas'alullah an ya kada jabirahu ya faɗa shi bayan ya kawo tarihin su wani mutum ne yana magana akan hawarijawa sai ta to haka wani jagoran su ya bayyana a can garin makka ana kiransa muhammad dan abdul yayi kaza ya zubar da jini yayi kaza za mu karanta mana amma abin mamaki sun goge shi sun goge in ka ko sabon bugu yau za ka an goge wannan abin a cikin sa to wai idan da gaskiya a bashi mana ta nake nan muke karanta mu wadda ko sai mu ce ga yadda abin yake ruwaya Yahya bin Yahya Lasi ga yadda wato irawayinsa a bisa hadari da aka samu a cikin ta amma malamai suka ce ba a gyara sai dai tambihi ko ba haka ba idan misali kana da littafi ko wani littafi da aka dauko sai aka zama wanda kai ranka bai so ba kana da gurin da zaka zo ko da kai na kadan abun ko ka rubuta a cikin sa hashiya ka ce to haka malam yace amma mu muna ganin abu kaza muna ganin abu kaza ko wani abu makamancin haka haka ilimi ake masa amma ka bo ka goge wani abu da malami ya rubuta to ai wannan zai nuna cewa ba amana ilimi kenan ba za a gane amana ilimi ba ba za a fahimci cewa duk abin da ka ce aka ɗauko a littafi aka ce wane ne faɗa ba za a tabbatar da cewa wani abun haka ne ba domin me daga cikin aƙidar akwai ƙare-ƙare wannan akida ce ta wahabiyanci Allah ka kiyaye mu Allah kuma ka shirye su eh albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wa bitajil mukallal haka nan a cikin kamun attajil mukallal na Sadiq Khan fadarat kullu madar wannan waka ta ya ko ina ana ji summa wato sai ban fadan Abdul Habib summa lamma balagahu ma alaihi mamduhu yayin da labari ya isan masa shi sanani irin abin da dan Abdul Habib yake min sabki dima'i na zubar da jinani wa nahadil amwali da fashin dukiyoyi kaza sai an sa wani dan fashi ashe ga dan fashi ma fili eh ko ga tsawa ne ya arawaito yayi kudin da ashe ga dan fashi wanda shi ba kudin da yake ga kudin al'umma yake kwata ga sha fili wa tajru ala qatl nufusi da kuma karfin rai amsa kashe rawuka walau biligitiyani ko da da wato wato wato ta dabara a zo kawai a ma kisan gilla wata kafirin ummatul muhammadiyya da kafarta al'umma manzon Allah fi jami'il aqdari a cikin gabaɗayan sassanin duniya to da da shi malam sanani ya ga haka raja'a an ta'yidihi sai dawo gabarin karamarsa wa anshada qasidatahu allati qarabat mi'ata baitin ya rera waka sa wadda ta kai baiti 100 walakin sai dai kama zakartu awwalan kamar da na farko innal wahabiyyin su wahabiyawa azalu haminal madbu'i sun cire ta daga cikin madbu'i وقد بحثناها من بنتكا تفي المحظوظه ما cikin makabudai fa wajadnaha muka same ta wani tamamul fa'ida dan saboda cikar wannan fa'ida sanuridu habirun matiha za mu kawo ta gaba ɗayanta litakuna akbar shahidan dan ta zama babban dalili babban shaida wa dalilin ala takfirihi lil ummati jama'a afsa kafarta sa gaba ɗayan al'umma wa takun dalilan ala annahu saffaqul lidma'il abriya zamanto dalili afsa cewa shi mai zubda jinin kubdatu ne to abin da nake mamaki shi idan kana da wani jagora wanda wannan jagoran dama kamar da mun sha faɗa ba wani mutum wanda aka tara masa alheri dukan ba annabi Muhammad ba kowa zaka iya samu akwai masawi akwai kuma inda yake mahasin to mahasin dinsa dole wato a yabe shi a wajen mahasin masawi dinsa kuma dole a yi magana akan sa saboda me kada a koyi da shi a wajen wannan al'amura to ba wai misali kai ta da awa cewa an yi ƙage ko an faɗi ƙarya ko wani abu a'a a guri kaza Allah ya masa rahama amma ba ma tare da shi a wannan gurin me yasa da hankali a ciki wannan ya cire darajarsa bai cire darajarsa ba a wajenka yanzu ba nan muke magana akan Muhammad dan Abdullah yanzu ko amma akwai gurin da a littafin nan an yabe shi a ciki kaga mahasin nasa ya ka dauke shi amma ba sawi irin wannan ba za mu dauke su ba ba za mu yadda da su ba malaman musulunci duka ba wanda ya yarda da su to wayannan sune sune shine adalci amma ba ka dage an gane ka dage bayan abin nan gashi a fili ana gani sannan wanda ka bokara cewa a'a ai kaza kaza ai ba kaza ba ai ba kaza ba wannan duk ba zai kai kowa ko ina ba wa min qaba'ihi ibn abdul wahhab yana daga cikin munanan al'amuran dan abdul wahhab kamar zakar ahmad bin zaini dahlani irin yadda ahmad zaini dahlani ya fada a cikin adrar saniya annahu cewa shi lamma mana annasa min ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya hana mutane daga ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja nasu min al-ahsa sai wasu mutane suka fito daga ahsa wa zarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa balagahu khabaruhum labaru sai isa masa cewa ga wasu sun tafi falan marja'u yayin da suka dawo maru alaihi bidiriyya sai suka dawo suka biyo ta hanyar da dan azhabin yake a diriyya me yi musu amara bi halqi lahawu sai umarni a aske musu gemanya summa arkabahum maqlubina sannan ya hau da su abin hawan su ababen masu juyawa mina dir'iya ila ahsa daga dir'iya zuwa can garin nasu wa balaga hu labari ya isa masa anna jama'ata cewa wasu jama'u kasa da ziyarata sun nufi za su je ziyara wal hajj da hajj fa qalu sai suka ce khallul mushriki ne su nufi dariqil madina ku kyala mushrikai su tafi hanyar madina wa kana yanha an salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana hani game da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yata'azza min sama'iha yana cutuwa daga jin aiwa annabi salati an gane ko la'alla irin salatin da ba shi yake so ba kenan wayan ha an al-isyani bi halayatul jumu'a yana hanya amsa a zuwa salati daren juma'a irin kamar da muke yi da la'ila hayrat ko da kaga alhamis juma'a ana yi ko wa alal jahri biha Allah manajir da kuma bayyana salatin akan munbari ana kama kiran sallah aiwa manzon Allah salati wa ahraqa dalail al-khairat ya qora dalail al-khairat wa gairaha da waninta min kutubu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam daga littafan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya tattaru bi qawlihi sai ya dinga tsirtuwa da fadin sa inna zalika bid'a wannan abun bid'a ne imana wa innahu wai cewa shi yuridu muhafaza ala tauhid wai so yake yi zaman muhafaza a kiyaye tauhidi to anan wajen cewa ya kona da al-kharati to ai ga wani ma daga cikin yaransa yayi shine nace qultu laqad qara'tu fi kitabin li wahabiyyin min khawarij al-asad na karanta a wani littafi na wani bawabiye na daga hawar jawon zamani suna littafin as-sunan wal mubtada'at waye littafin Sheikh Muhammad Abdulsalam Hadar ga abin da yake cewa walau a'radtum da za ku bijire bal harraqtum da za ku kona dalail al-khairati kaje kai duk da ba su masa ba su dame shi ba sai dalail al-khairati da zunzurutun salati ga manzon Allah ne da kamba mu annabi Muhammad kuma kowa ya san tarihin Imam Jazuli ko irin yadda Allah ya tabbatar da jussarsa wannan bawan Allah yace da za ku kona da ya harafi wadani to kalma a cewa shi dai ba yace wadani a kutuba salawatu no abu Allah ba da dalilin da aka da aka wallafa sanar salati ga manzon Allah wa nasabtumuha fil yammi ku sheke tokar a cikin wato jirgin ruwa nasban shekewa lama hasala lakum adna iqamin min Allah wai da babu wata hukuma da Allah zai to yanzu me yayi ma'ana sai ka so sai kai abu sai kai wani kai wani abu da Allah ba wanda ba ba wannan abin a ciki to yana a cikin shafi 168 a cikin as-sunan wal mubtada'at wa yaqul ahmad bin zaid halani a cikin ad-durus ne yana fada yace wa kana ibn abdul wahhab dan abdul wahhab ya kasance yamna'u atba'ahu min mudala'ati kutub al-fiqh yana hana ɗalibansa a dinga duba littattafan fiqh shi sa zaka zaka bi kamar da na taba ji a cikin wani babbar da cikin su yana cewa to in ka bi nassin hadisi ka bi nassin qur'ani ina ruwanka da sai ka zaka bi mazhaban malikiya ko shafi'iyya ko ambali ko hanbaliya ko waye da sauransu Allah ka kyauta yana hana ai mudala littafin fiqh da na tafsiri da na hadisi wa aharaka kaseeran minha to anan wajen ya ma kona da yawa daga cikin littafin wa azna li kulli man man ittaba'ahu an yufassira al-qur'ana bi hasbi fahmihi ya umarci ya yi izini ga duk wanda ya bi shi ya fasa Qur'ani gwargwadon fahimtarsa hatta hamdul humaj min atba'i har waɗanda ga sunan kawai ammawa ne daga cikin mabiyansa fa kana kullu wahidin minhum yaf'alu zalika kowa kowanne yana aiwatar da haka walau kana la yahfazu al-Qur'ana wala shay'an minhu ko da bi hadisi Qur'ani ko da bi hadisi komai a cikin sa qultu walizalika dan haka ne ma zilna nasma'u tafasir al-khati'a bamu gushe mana jin tafsirai wanda suke kusakurai ne من الوهابية daga wahabiya khususan fi shahr ramadan a watan ramadan kuma abun mamaki shi kansa wannan tafsirin na watan ramadan kamata ya sa masa iyaka a sa masa haddi ba wai kawai daga an yi masallaci a ce kawai dole sai an sa tafsiri an yi ba dole sai an sa tafsiri an yi ba ba wanda ya wanda tafsiri an yi haka ƙa'ida abin da muka sani tafsiri sai ka je ka yi shi tukunna sannan ka zo ka yi shi ba wai kawai ka zo ka fassara ka yi ka iya larabci ka zo ka fassara mafi yawan wanda zaka sana wannan kwabar a wajen wasu karanta waye malamin su da ya ba su shaida cewa kun yi karatun tafsiri gashi nan ku je ku yi ya zama kamar gasa ga masallaci a nan ga masallaci a can nan sai an yi can masu sai amma me zai hana idan irin wannan a samu kamar wata hayya misali a sami wata wata unguwa ko wani ko wato gunzumin al'umma da yawa a ce to ga masallaci ɗaya a samu malami ɗaya da aka san rantsatse ne yayi karatu gurin malamai ya zauna ibar tafsirin a cika a gurinsa a zauna ana jin tafsirin da an ka ɗauko makarantar shi man tijjani kafin ka samu wata wanda sai ka tafi can tagwayen gida kuma sannan ka sake samun mala adamu to haka ake yin tafsiran amma yanzu kawai ya zama kamar wani abin da ne dole sai an yi dole da nan ma a yi nan ma a yi kamar wani kuma kowa ya san yadda abubuwan suke yadda ake tafiya ake jan al'amuran kowa yadda yake so Allah kamar magani kamar mafita a cikin wayannan al'amura shugaba a lokacin shugaba sallallahu alaihi wasallam wa zalika li anna lahum wannan abin da yasa saboda mafi yawan su awa karum sigar ko mafi yawansu ko kuma yau yawansu ƙanana ne lam yatamakkanu min wannan sigar din ba wai ta ƙananan yara ake nufi ba eh ga fasara ta nan lam yatamakkanu min dubi alama da shuyuhi ba su samu damar su zo su dukufa afsa tiran shehunne ne ga malamai ba wasu tamar shehu Ahmad bin Zaini Dalani a Ahmad bin Zaini Dalani ya ci gaba fi kashfi dalalat ibn Abdul Wahhab a cikin yaye wannan al'amura na ibn Abdul Wahhab bi qawlihi ya ci gaba da cewa wa kana ibn abdul wahhab yaqulu fi kasirin min aqwal al-a'immat al-arba laysa bi shay yana yawan fadar cewa zantukan da suke cikin wayannan al'amura guda hudu wato jagororin nan guda hudu maliku shafi ya wajen abu hanifa ba wani abu bane wa taratan ya tattaru wallahi su kuma sai ga ya dan wato sirtu wai yaqulu sai ce innal a'immata ala haqqin jagorori su maliku shafi suna kan gaskiya waya kadahu fi atba'ihim amma sai ga yana suka a cikin mabiyansu min al-ulama alladhina allafu fi madhahib al-arba daga cikin malaman da suka wallafa a cikin mazhabobi guda hudu suka hararwa suka harare ta waya kulu sai ce innahum dallu wa adallu waya na mutane sun bata kuma sun bata wa taratun ya kulu wallahu sai ce inna shari'ata wahidatan inna shari'ata wahidatun ita shari'a fa ɗaya ce tak fa ma li haula yaj'aluha madhahib arba'a me yasa wayannan malaman suka mai da ta mazabobi guda hudu sai ce haza kitabul lahi wannan ga littafin Allah wa sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallam la amalu illa bihima ba za mu aiki ba sai da su kawai qur'ani da sunna an gane wala naqtadi bi qawli misriyin wa shamiyyin wa hindiyyin ba za mu koyi da fadin wani dan misra ko dan sham ko dan indiya ba yani bi zalika akabir ulama hanabila ina nufin manya-manyan malaman hambaliya da wasu su mai mallahum ta'ali fi radda alayhi wanda suke da littafai da suka yi raddi akan shi dan Abu Hawa wa kana yantaki sunnabiyya sallallahu alaihi wasallama kasiran ya gamance yana jingira ta waya ga manzon Allah sallallahu alaihi da yawa bi ibaratin mukhtalifa wannan ba duka waye bai faɗa wannan magana Ahmad bin Zaini Dahlani yace da fasarori mabambanta waya tsumu sai riya anna qasdahu wai abin da yake nufi al-muhafazatu ala tauhid wai shi kawai zai kiyaye tauhidi ne to dama to jama'a mun ji ko kun ga ai mutum da zai dinga da'awar cewa shi yayi alkara saboda tauhidi dama wai a tauhidi akwai wulakanta manzon Allah eh kaga shi ba tauhidin bane ba domin to shi tauhidi girma Allah ne a cikin sa domin me ya cikin tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah an tambayi maluku aka ce maluku menene tauhidi ne suka tauhidi ma da halabiyar rajul islam shi tauhidi shine abin da mutum ya shiga musulunci da shi da ka zo shiga musulunci da wata kamar zaka shiga la ilaha illallah muhammadur rasulullah to tauhidi kenan yawa amma duk wasu al'amura ba shine tauhidi ba wannan shine tauhidi saboda a cikin wannan kalmar la ilaha illallah sai ne daga Allah sai Muhammad a a haɗe wannan dangon na ƙarshe Allah farkon dangon nan Muhammadu an fahimta to inda girma annabi fita daga tauhidi ne to da ba za a yi haka ba domin ƙarshen girma manzon Allah wanda zai canja jininka daga kafirci zuwa musulunci daga daga daga rashin aminci zuwa aminci shine hada sunan manzon Allah da Allah to haka masu da'awar cewa sai an yi irin wannan sana ta tauhidi wallahi ba gaskiya bane ba to haka shine yana rage cewa wai kiyaye tauhidi ke yi faminha daga cikin abun annahu ya ƙulu yana cewa innahu ɗari shun manzo Allah yake son ta da wannan kalmar وهو في لغة أهل الشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم آخرين wato a ma'anarsa shine dan aike daga wajen wasu fa muraduhu abin da yake nufi annahu sallallahu alaihi wasallama hamilu kutub kawai shi madaukin littafi ne ma'ana an aiko shi da littafi ai ga yato amurji annahu ka darishi allazi yursilu al-amir aw ghairihi wato shine kamar a darishi wanda sarki ke aiko shi ko wannan sa fi amrin a cikin wani lamari libunasin ga wasu mutane li yuballigahum iyyahu summa yansarif idan musu wannan aikin sanan ya juya to wannan magana babu shakka a wato barna ce ba kaɗan ba Allah ka kiyaye mu wa ta inna ba'd atba'ihi to kaga nan ga abin da shi mai Dross ne yake faɗa yace wasu daga cikin mabiyansa kana ya kuli ya kasance yana cewa asaya khairu hadhihi khairun min Muhammad kaji magana da ke sa dan Abdul ne ba to ba shi ba ba kaji da adalci ko wasu daga mabiyansa ne ya faɗi wannan magana ya kalli sandarsa ce sandarsa ta fi ta fi wannan Allah me yasa sai ta li'annahu yantafi'u biha fi qatl al-hayyati wa nahwiha saboda zai iya amfani da sandar wajen kashe miciji da makamantansa amma wa muhammadun qad mata fa yazillah walam yaqaf walam yaqaf fihi naf'un asla to in ka duba wannan ba gaskiya mutu gada gada ya faɗa ba to ai su ma abin da suke da itikadi kenan shi zaka zaka zance ba a neman taimakon kaza ba a kaza ba a kaza da sauransu Allah ka kiyaye Allah ka yi mana magani Allah ka shaye mu Allah kai mana magani babu shakka akwai rage darajar manzon Allah a cikin irin wannan lafazi Allah kuma ka kiyaye mu kuma Allah ka shirye su eh wanda za su gyara a cikin su Allah ka gyara kuma ba su gyara ba Allah kai mana maganin su to wa inna ma huwa darishin wa qadma ba haka yazo a cikin ad-durar saniya shafi na 141 zuwa 146 to jama'a mun ji daga cikin wato a shi wannan Ahmad bin Zaid Halani da yake bada labari kan Muhammad dan Abdul Wahab. Allah kamar magani. Za mu ji yanzu wannan shi dan mazhabar Hanbaliya ne. An gane? To kuma za mu zo mu ɗauko wani daga cikin Malikiya shi ma iya wannan magana. Ya kawo magana sa kai. Sannan mu ɗauko daga cikin Shafi'awa. Ko ko daga shi wannan dan Shafi'iya ne ko? Shi shi shi Ahmad bin Zaid Halani. Za mu zo kan na Hanbaliya din sannan kuma zo kan na malikiya to wa kana muhammad ibn abdul wahhab shi muhammad ibn abdul ya kasance yanha an du'a ba'da salati ya kasance yana yin hani idan an yi sallah ayi addu'a an gane ko to anan dole ai tafsiri ko a dole ai tafsiri to ai misali a sanannen abu ne muka mai da muka sani da zaka samu masallaci a Kano wanda masallacin ya shekara ɗari biyu ana sallah a cikinsa to in kai tambaya za su gaya ma cewa eh wanda ya shekara ɗari biyu zai baka labarin cewa eh idan aka yi da sallah za ta to sallah goma ga annabi Wani abu ne a sananne ba wani ɓoye ba wani ɓoye ɓoye to ana nan ana nan sai suka zo da cewa idan aka yi wannan addu'a ita addu'a su da farko ma sun kira addu'a jima'i bid'a ai addu'a a haɗu baki ɗaya a haɗu ana yi wannan yana cewa amin wannan yana cewa ko a ce salati goma ga annabi qul huwallahu uku wannan bid'a ce kaji ma wani abun mamaki wani wai an je wani masallacin wani daga cikin su wai an je ana ɗaurin aure ake yi shi ya saba ladani ne a masallaci ya saba da ya zo masallaci da salati jira yake a faɗa ya faɗa saboda ka sai ji kawai ana kawai a tashi kawai a ɗaure ya ɗauro sai ta sai ta salati goma ga annabi sai aka ce kai kai kai kai ba mana irin wannan abin anan ka kai masallacin Allah yanzu muka faɗin la ilaha illa Muhammadur Rasulullahi amma ba wai ba ya musu wannan abin anan ai akwai matsala kwarai da gaske da addu'a ta jami'i akwai ta a cikin musulunci na gaya mana wancan lokacin akwai hadisi a cikin sahih muslim wanda annabi da kansa lokacin da aka binne wani bawan Allah annabi ya addu'a ta jami'i irin yadda ake falaki da a karanta kaza a karanta kaza haka annabi yayi yace ta'awwazu billahi min azabil qabr suka ce na'uzu billahi min azabil qabr ta'awwazu billahi min alfitnati suka ce na'uzu bil wannan ba du'aul jima'i bane ba a cikin sahih muslim fa kawai shikenan dan baka san abu shikenan babu shi yanzu fadan Allah da yace fa idza faragta fansab wa ila rabbika fargab me ma'ana wannan idan ka idar da sallah to ka tsaya ka yi kwaɗayi wajen ubangijinka mu abinda magabatan mu suke gaya mana da an yi sallah ka tashi sai ce wani bai bukata a wajen Allah wani yawa da suka mu muna bukata bari mu roki Allah Allah ya bana amma kan mutum tashi fita an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ayyu du'a asma a cikin hadisin Tirmidhi hadisi ingantacce aka ce ayyu du'a asma wata addu'a ce Allah ya fa karba sai ce idbarus salawati ana ida da sallah to addu'o'in da ake yi sun fi karɓuwa a wannan gurin shi sa idan mutum yana da littafin nan na shari'in alazi ko umdatul bayan fi ma'arifat furudul ayan to in dai ka samu irin na da an gane ne hashiyan nan to a hashiyan nan akwai alfatawa sugura na manyan malaman nan namu na magrib za ga mas'ala ta farko ce ko ta biyu tambaya aka yi akan addu'a bayan an yi da sallah kuma ya kawo dalilai daga ayoyin Qur'ani da hadisai da kuma irin yadda aikin magabata ya gudana ba kawai shike nan mutum ya zaya waye gari kawai an an an an san kanka ba komai a ciki ta ce maka malam ai yin addu'a bayan sallah ba kyau ana yin sallah fata a'a ana yin sallah tsaya ko ba haka bane ba yau ana yin sallah tsaya ka roki Allah eh mun dai faɗa ba wai wajibi bane kan mutum ya dauka dole sai an yi dan kaka dauka idan mutum ya tashi yayi sallah yayi fita wato sallah ba ta ba sallah ta yi in Allah ya karba ta yi ko ba haka bane ba amma yin addu'a nan ka bar falla mai girma ka bar romo mai girma gashi a Qur'ani fa iza faranta fansab wa ila rabbika farkab Allah ya samu dace to wa kana Muhammad bin Abdulhab to ya yanha da ibada salat kenan ko wa yaqulu aidan yana faɗa har ila yau man qala li ahadin maulana aw sayyidina yakunu kafiran eh wanda yace da daya yace masa maulana au sayyidina to yakunu kafira Allah ya yi to yanzu maulana maulana nawa ake badaka su ma kan suna cewa maulana maulana eh akwai wani mutum da wato abin mamaki shi gashi dan gazala ne amma da aka tashi da yaji wato da wani abu ya faru kawai sai na ta maulana ina cewa da wani maulana to wa ya ta ilu sannan na kudin cewa annal islama cewa musulunci munhasirun fi wa fi man tabi'a ya ke wai ya iya iyakacin sa shi Muhammad Abdul Wahab da wanda suke bi shi sune iya musulmai kuma zamu zamu karanta wani darafi ana ji ko daga littafin da su suka rubuta akan wannan matsalar yawwa akwai tarihi na dat an gane yawwa na da kuma ɗaya littafin na Ibn Gannam za mu karanta shi insha Allah za mu ɗan karanta wani tsarafi a cikinsa a cikin wannan babi za mu ji irin abubuwan da suke faɗa a wannan lokacin an gane za ka cewa sun mazahaba bijaishil musulmina sai ya tafi da rundunar musulmai aka tafi zuwa yaƙi za fa yaƙi musulmai ƴan uwa amma na cewa an tafi da rundunar musulmai to a je a yaƙi wa a cikin za mu karanta a littafin nan nan gaba ga inda ya shigo masallaci yake cewa wani limamin masallacin juma'a na guri kaza mushriki ne ka tabbatar Allah da annabi yace yayin da musulmi suka tabbatar da haka to sai aka je muka kashe shi bayan ya idar da sallar juma'a yana gurin a inda ya limancin yana gurin anan muka kashe shi dan Allah in waɗannan ba su zama ƴan ta'adda ba to me ta'addanci kuma kaje mutum yana bada labarin an kashe mutum musulmi a masallacin juma'a a musallansa kuma ana alfahari da wannan nan saboda kawai ya saba maka a cikin fahimta kai kana da fahimtar kaza shi yana da fahimtar kaza to Allah ce to saboda haka wal kullu mushrikuna kowa mushriki ne kamar sanati bil amsala kamar da zamu zo da misalai a cikin manzon sa wana basha ba aba qubur al awliya ya kuma wato bude shashin kabarburan waliyan Allah waja alaha mahallan liqada'il haja aka sanya ta guri ne na biyan bukata wa kano idza arada ahadun an yattabi'ahum ala dinihim idan ɗaya ya so ibisa a cikin addinin su ya amurunahu bil itiyani bi shahadatayn awwala wallahi akwai wani malami ne da muka karatu da shi malam Sagir Suleiman Allah ya masa rahama yace ga ya mun wani shi wannan ya rasu shi ta wannan ko da shi ma ya rasu mai ko yake ga wani da idan yanzu aka zo masallaci da yake farkon ana zafin aba a lokacin baka zama wani ma a cikin sai cewa yanzu ya yi da laya laya halacce ba haram bace yace da ne da muke zafi muka ce shirka to wanda yasa ya zama kace mun mushriki kuma yanzu da kace yanzu kuma yanzu a ra'ayi an yi rujui kenan kuma ga annabi sa man kafara musulman bakar kafara wanda ya kafarta musulmi ya kafarta shi to yanzu zai kenan da wannan da da bana da ni a gurin na tarbi ba bi- bid'a ne amma yanzu na fahimci ba bid'a bane na yi tufka da warwara A'a. to ya za ku mai da addini kamar waina ne a hannunku sai da kuke so za a yi ai ka kamata ai kafin ka san cewar hakan to ka kai magana ba nan muke magana shi Usman dan Bodiyo ba kafin kai inkari kan al'amari sai ka zama kai hada da- da da sanin wannan al'amarin sannan kai magana akan sa to ka ce baka sani sai daga baya kuma bayan ka sani ka baka sai wayancan da kafirta to yanzu kuma ya zaka da su shin rubutu shirka laya shirka to kuma yanzu ka zo ka ce ka janye ba shirka ba ce ba to da ka abin da hatsari kwarai da gaske to shi wancan malami yana cewa wai idan aka zo za a daura aure ana jigo sai ce to a kira masa mijin a kira mijin sai nakalta ma kalmar shahada tukunna dan bai yarda da mutuncinsa wani da i sai an kira su ita ma mata sai an kirawo an nakalta musu kalmar shahada sannan a daura aure saboda su a gurin su alkullu mushrikuna duk wanda baya bin tafarkin su mushriki ne wanda daura aure sai an yi wannan Allah ya musu rahama gaba daya Allah kai mana ka mana mafita albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya amuruna ya amuruna bil ihtiyam fi shahadatain awwalan wal yashhad ala walidayhi annahuma kafirani sannan su shaida kan cewa iyayensa wato iyayensa cewa kafirai ne qultu kama kunna nasma'u kamar yadda muke ji anna fi bilad jos cewa a garin jos kuna kamar shara labanan akwai wanda ya she sai nono wa dahu da ummi ya ba wa babarsa wa qala laha yace ita hadha jazaa'uku an arba'atini wannan a shine sakamakon cewa kin shayar da ni wa ana bari'un minki wannan arba'atini wannan yadan babu ita ana arba'atini wa ana bari'un minki ba ni ba ki wa min abi kuma ba ni ba babana la anna fi zawajiki bihi hunaka man qara sal al-fati a ta auren ku akwai wanda ya kana sal al-fati wa kullu man qara sal al-fati fa huwa mushrikun wal iyaz billah wanda ya kana sal al-fati mushriki ne wa hadha al-khabaru haqiqatan la gubara alayhi shi wannan labari gaskiya ne wanda babu ba, ba wani kura a cikin sa domin shi sida sahir shi sida sahir ana ji ko al-muqimu bi madinati maiduguri wanda yanzu yake garin maiduguri a wancan lokacin kenan da ake rubutun kana awwalan wahabiyya da ɗan wahabiyya ne sun mata hawwala sai canja wata raka jama'atul izala ya kyale- ya kyale- ya bar izalanci wa kana yaqulu zalika al-khabar yana faɗa wannan labarin wa ya halifu billahi yana kuma rantsuwa da Allah anna zalika al-khabara sirqun cewa wannan labarin gaskiya ne wala ma fi zalika shari'a likulli man arada an yasmi'a muna da kasa da wanda yake so yi to wannan ai abu ne wanda yake na san ba ni kadai na ji ba jama'a da yawa da sun ji jawabin shi si da attahir wanda yake ta magana har ce to mu dinnan mu muka kafa izala ko mu ne muka kafa ta muka kara amma da na faɗa shirka amma yanzu ba gaskiya bane na fata na fata na fata duk wanda ya kira ni ya ma ya rantsuwa ya ya tsinuwa ya al'amuran da ya fa- ya faɗa a ciki ko da abu ne a fili Allah ka samu dace su kuma Allah ka shirye da su wa musamman shi dai ya shirye ko ya zo ya karɓi dariƙa a hannun shehu Zahir Bauchi a wannan lokacin saboda haka alhamdulillah to wa qala muftil hanabila mai fatawa na hambaliya ana ji ko ya faɗa yanzu a yau mun faɗi mai fatawar shafi'iyya ko yanzu kun sanar mai fatawar hambaliya sai mu tsaya a kansa mai fatawar hanabila yake cewa shi wannan a makka yake shi ma wanda ya rasu dubu da ɗari biyu da casa'in da biyar a shehu muhammad bin abdullahi najadi alhambali a cikin littafin mai suna asubul wadila ala bara'ihil hanabila ana ji ko wayannan littafai suna nan fa a duniya ba wai kai kai sa kai ba to abin da yake faɗa cikin tafin sa shafi 275 a cikin tarjama baban Muhammad dan Abdul Wahab dan shi wannan malami ba za ka same shi a cikin wata tarjama ba zan nan muke muke tarihin Shehu Tijani a wata a zawai Shehu man Shehu Shehu mai hula to ai Shehu Tijani in ka duba littattafai ana jigo da yawa za ka ji kaga dai shi malami ne kowa ya san ya fi shahara a bangaren sufanci amma an mashi da ya hadace Sayyid Bukhari da Muslim an mashi da ya hadace Musa Halil an mashi da ya da ce mukhlisar ibn hajib an gane ko da wasu littattafai wanda waɗanda suka shaidar ba yan dalilin tijaniya bane ba ina fatan gane sun yi shaida cewa gashi ba in sa a cikin ilimi ga irin su lawi din nan wato mai manyan manyan littafan nan da yi akan tarihin mutanen magrib to duk sun kawo tarihin sa to amma muhammad dan abdul wahab zaka sha mamaki idan ka tafi littafin hadisi kana binciken dabaqatul muhaddisina ba za ka same shi ba dabaqatul fuqaha ba za ka same shi ba dabaqatul qurra ba za ka same shi ba dabaqatul mufassirin ba za ka same shi ba dabaqatul nuhat ba za ka same shi ba duk inda ka je dabaqa dabaqa ta malamai ba za ka samu Muhammad dan Abdul Wahab ba wannan ya tabbatar ma ba malami bane yawwa duk inda ka je ba za ka samu ba nan ma abin da za ka samu tarihin Muhammad dan Abdul Wahab labarin babansa ake domin babansa malami ne mun karanta a baya ko to gashi yake cewa wa huwa walid Muhammad sahibu da'wati allati intashara sharara hatil afaki yace shine baban Muhammad ma'abocin wannan da'awa wanda wato tarzinta ya yada a cikin fasandu sassan duniya sai ce lakin bainahuma tabayunan sai da tsakanin baban da udan akwai bambanci ma anna Muhammadan tare da cewa shi Muhammad Ahmad Wahab dan lam yatazahar bi da'wa illa ba da mutu walidi bai fara bayyana da'awarsa sai bayan da babansa ya rasu wa akhbarani ba'd man laqituhu shashin wanda suka hadu da shi wanda na hadu da shi ya ban labari min ba'd ahli ilmi na daga ma abuta ilmi wannan fa wa yake wannan magana shine ash-shaykh Muhammad bin Abdullah al-Najdi al-Hanbali wato min ahli ilmi amman asar ash-shaykh Abdul Wahhab wanda ya zama Muhammad Abdul Wahhab yace haza annahu kana ghadbanan ala waladihi Muhammad kaje uba kullun cikin fushi ke akan ɗansa Muhammad Abdul Wahhab shi yasa dan an ce yau ga wani ɗaya daga cikin su yana rigima da iyayensa ko kuma iyayen sun yi nan shi kuma yayi nan an fahimta ko iyayen yan ɗariƙa ne shi kuma ya ce shirka suke ai mun gasa garin nan da yawa ko kowa ya san zan ce irgo su baka san kansu ba yawa hatta ko wanda zaka iri-iri ana zakin iyayen ku ana cewa mushrikai ne kafirai ne amma za ce a cikin ku muna da wakilai bar tashi kai wakilin daya sai kawai tashi na bar babbar riga wai shi ma wakili ne wato babansa mushriki ne wa iyaz billahi ta ai kamata irin wayannan mutanen su canza sunan sunan da aka dora musu dan sunayen waliye ne irin wayannan mutanen masu wannan aqida ba masu wannan fahimtar to iyayensu waliyan Allah suka dauko sunan suka dora musu ya kamata ku canza sunan dan zan ka duba irin wannan sunan babu shi a cikin wani suna sai a bangaren sufa yake ake samu daga ya kamata inda ake samu ana cikin suna ya kamata da Allah ka samu dace to a likaunihi saboda kasancewar uban lam yarba an yashtagila bil fiqi wato kasancewar shi dan Abdul Wahab bai yadda ishagala da fiqi ka aslafi kamar sauran marigayansa ba wa ala jahati da abota bangaren sa wa ya tafarrusu bi uban yana tafarrusu yana kardadan dan nan annahu yahdusu minhu amrun lalle wannan lamari zai faru da shi فكان يقول للناس يا غمن تينا فدا ga mutane ya ma tarawna min muhammadin abdul wahab min ash-shar me kuke gani game da dan abdul wahab nan zai kasance na daga shar wannan uba ne bai bada haka fa qaddara Allahu an sara ma sara sai gashi Allah ya kaddara yadda uban yake la'akari haka ne kasance wa kadhalika ibnuhu haka nan dan su dan dan salihai dan dai dan nasa mai suna Sulaimanu akhu shaykh Muhammad ibn Abdul Wahab dan uwan Muhammad ibn Abdul Wahab wannan fashikin sa ne ba Sulaimanu barkuti kamata yi duk lokacin da aka ce yau an taɓa Muhammad dan Abdul Wahab za a yi raddi to a yi raddi har ga shakikin nasa domin dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya amma ƙarara i fito yake challenge ɗinsa shi ne wanda yake tambayar sai cewa wai Allah shika-shikan musulunci nawa ne yace biyar yace a ai a gurinka shida ne shida ne a gurinka domin kai wanda bai bi ka ba shi ma ba musulmi bane ba ka ya zama shida eh to gashi a wato menene Suleiman aku sai Muhammad Abdul Hakko kana munafiyan lauti da awati ya kawance mai kore da awasan nan wa radda alaihi raddan jayyidan bil ayati wal asari ya masa raddi mai kyau da ayoyi da hadisai li kaunil mardud alaihi la yaqbalu siwa saboda shi dan Abdul ba zai karba daya daga cikin wani abu ba su ba kazo ga inda aka samu tashin hankali aka kyale fiqhu aka kyale usul fiqhi ake budin budin kawai za ta wannan abun ba shi a hadisi shikenan ba ta magana annabi bai ba sahabbai ba su yi shikenan daga bayan ma ka samu sahabbai ba su yi ba tunda ya za mu karanta nan gaba mai cewa bai yadda ko an ce Abdullahi dan Mas'udin yayi wani abu ba dan ba aiko mana Abdullahi dan Mas'udin ba annabi aka aiko mana saboda ka sai abinda Allah yake ko abinda annabi ya ce kai ka san akwai manufa a cikin wannan zancen eh lokacin akwai ran da aka yi jagoran su tambaya ni na ma ina jin tambayar na ce to an zo gurin tambaya ga mata ka san Allah malam tunda ku ka'ida sai kitabu da sunna kuke bi to mun ga kuna fassara hudu ba da Hausa shin akwai nassi daga Allah ko daga annabi da yace a fassara da harshen gari daga to malam zai amsa amma sai ya dan sha ruwa tukun malam ya dan sha ruwa kuma daga ba dama ni jira nake na bai komai sai na tsaya sai na ji yadda zai aka zo sai ce to a fasara fasara da Hausa ba bid'a ba saboda Abu Hanifa ma ya ce ai gaba ɗayan gudun ma a yi ta da yaren gari ya halatta dan Allah ka zare ni hankali ka zo ku ce mana ba a yadda da maganar Abdullahi dan Mas'udin ba sai maganar Annabi da Allah sai kuma ku ce Abu Hanifa ya ce to haka ne mutum kuma Maliku ya ce in an zo ziyarar manzon Allah a kalli kabarin Annabi ya addu'a ko ba haka bane ba haza bi haza mu ma ba shi kenan ba wannan shi kan taka ce Allah ka kiyaye mu Allah ka shirya kuma to kana munafiyan lahu fi da'awati ورد عليه ردا جيد بالعكس والاصل لكون لا يقبل سواهما ولا يلتفت الى كلام عالم baya waiwaye zuwa zancen wani malami mutaqaddiman aw mutaakhiran magabaci ne ko majinkirci ka'inan man kana ko da wane ne min a wato gairi ibn taymiya wa tilmizi ibn al-qayyim sai ibn taymiya da kuma dalibin sa ibn al-qayyim fa innahu shi ma madan abdul hab yara kalamahu ma nassan la yaqbal ta'wil yana ganin zancen wayannan biyan nassi ne wanda baya karɓar tawili wannan magana ba addini ba yawwa ba in ji ni ba ni ma cirowa ne daga littafin wato Muhammad bin Abdullahi An-Najdi Al-Hanbali an gane ko kuma gashi dan Najdi kuma dan Hanbaliya kuma dan garin Muhammad dan Abdul Wahab kaga labari ne a cikin gida mu ba ruwan mu ha la yaqbal ta'wil wa yasul bihi ala an-nas ina yau mutane timbire shi wa in kana kalamuhuma ala ghayri ma yafhamu ma yafhamu ko da zancin nasu yana kan yadda la yafhamu ba za a gane ba وسمى الشيخ سليمان رده على أخيه فصل الخلاف رد على محمد بن عبد الوهاب سنة لتاب نقوم محمد بن عبد الوهاب لتاب سنة فصل الخلاف في الرد على محمد بن عبد الوهاب وسلمه الله من شره أما الله سيكي أي مال سليمان دقى شر محمد بن عبد الوهاب ومكره دما كرتنسا مع تلك الصولة الهائلة تعرض أن تنبي وأن كلمة فرقتوا التي أرأبت الأبائدة وأن ترنج فرقتوا وأن تكلمة inta to wa qawlu muftil hanabila fadan shi wannan mai fatawa na hanbaliya da yace inna aba muhammad bin al-wahhab kana gaziban alayhi yana da fushi akan sa li'annahu lam yahtama rizqi dan saboda bai kula da fiqh ba ma'anahu annahu laysa min al-mubarrizina bil fiqh baya daga cikin wato mubarrizai a cikin fiqh ba za ka taɓa cewa ai ya san fiqh ba ina a ce ai ya iya kamar ahlabi ko ya iya kamar ashmawi ba wannan karatun wala bil hadisi baya cikin mubarazan da za a ce masa a malamin hadisi ne inna ma da'awatuhu shaza shaharatu wannan da'awar tasa wata take tara tsaye ita ce ta shaharar da ta shaharar da shi ya zama yayi tura a cikin ta sun ma sahabu sanna sahabbansa galaufi mahabbati sai suka zama sun yi wato sun zurfa a cikin soyayyarsa fasan mau shekul islam suka kira shi mar da shekul islam wal mujaddid sai ya ce mujaddidi fatabbal lahum walakum tur da su da shi wal ya'lam zalika al-maftunun wal maghrurun bihi sannan su wayannan wanda suka fitanta da shi da wanda suka rudu da shi su sani li mujarrad da'wa to da wannan da'awar ta kawai to san cewa falam yutarjimu ahadun min al-mu'arrifin babu ɗaya daga malaman tarihi da ya kawo tarihin sa al-mashhurina fil qarn ath-thani ashar bit tabriz fil fiqh wala fil hadith ba za a kawo shi a cikin malaman fiqh ba ba a kawo shi a cikin malaman hadisi ba wannan abin a fili yake an gane ko yayin da ka dauko littafin muga littafin nan littafai da muke da su na fikihu da na sufanci za ka tabaka tabaka shehu tijani ya shiga ciki kuma shi mun faɗa shehu tijani mu'asirin dan abdul hamid ko ba haka ba a kasan mu mun faɗa a zamanin da aka haifi shehu tijani to shi muhammad dan abdul ma a lokacin ya fara bayyana da'awarsa an gane ko to to yanzu wannan lokacin na ma kusa rana wa ƙara ibn abidin alhanafi to sai mun gama da shafi ya yi magana kan ɗan abdul habbo a ba hambali ɗan garinsu ya magana to sai kuma ba hanafi ana ji ibn abidin ya faɗa a cikin raddul muhtar ala durrul muhtar juz'i na hudu shafi ɗari biyu da sittin da biyu ga abin da ke cewa ana ji ko ya ce matsalabun fi atba'i ibn abdul wahab wato wannan matsalabi ne za a yi magana a kan mabiya ɗan azuhab alhawariji fi zamanina hawarijawan zamaninmu sai ce ƙauluhu wai kafiruna ashabu nabiyina suna kafirta sabon manzon Allah alimta anna haza wannan yana fasara ko wani littafi ne can ana shigo shine adrul muktar din ana ji ko to yana fassara shi ne sai shi wancan ya faɗi wannan magana sai ce alimta anna hadha ghairu shar'in wannan ba shar'i bane fi musamman khawariji a cikin ammatan khawarijawa bal huwa bayanun liman kharaju ala sayyidina ali radiyallahu anhu nan yace jawabi yake a fa wayanda suka fito na fito da sayyidina ali Allah ya kare da gare shi wa illa idan ko ba haka ba fa yakati fihim i'tiqaduhum kufr man kharaju alayhi ai kafircin wanda ya fito na fito kan sayyidina ali a fili yake bari haka fata suke a wannan lokacin kama waka sai to ga mahalin shahidin mu kuma a wajen mu sai kama waka fi zamanina fi atba'i muhammad ibn abdul wahhab irin yadda ya faru a zamanin mu a cikin mabiya muhammad allazina kharaju min najdin wanda suka fito a cikin garin najd wata gallabu alal haramai suka mamaye maka da madina wa kanu yantahiluna madhhabal hanabila sun kamance su a aqida su da suna bid'a cewa su ɗan mazhabar hanbaliya ne lakin nahum sai dai cewa su i'taqadu annahum humul muslimuna da Allah jama'a mu kalli wannan magana farko an gane ko muna dauko jawabai daga wajen mutanen da ba ƴan tijjaniya ba an gane ko ba ma ƴan mazhaban mu bane suna dukkan su muryar su ta haɗu guri ɗaya cewa Muhammad Allah yana kafarta musulmai yana yaƙar su yana halatta jinin su ba malami bane ana digo lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimuna sune kadai musulmai wa anna man khalafa i'tiqadahum wanda ya saba i'tiqadin su mushrikuna mushrikain wastabahu bidhalika qatl ahli sunnah jama'a ku ji ahli sunnah gaske ba wani ba wahabi sai ma shine ahli sunnah ba an gane ko wastabahu bidhalika qatl ahli sunnah sun halatta a kashe malaman sunna bidhalika da wannan ranka saboda haka qatal ulama in kashe malaman su hatta kasara Allah shaukatahum har sai da Allah ya ya karya kayar su wa kharraba biladahum ya kuma rushe garuruwan su wa zafara bihim asakirul muslimina sannan wato wato sojojin musulmai suka zama sun sami riba su a shekara ta dubu da ɗari biyu da talatin da uku intaha wannan daga cikin littafin radul muhtar ala durrul muhtar wanda shine littafin ibn abidin to sai na ƙarshe shine sawi ko wai na so da an ce za a yi amfani da littafin tafsiri ana jigo ta ka amma ba mu yadda da sawi ba dan makiyin mu ne in ji wani ba a cikin su a garin nan eh shi ma ya rasu Allah ya masa rahama mu kullum muna faɗa ba rigima ce ta abu a ita rikici na wanda ba zai kare ba tashin alkiyama an fahimta ko yanzu tsakanin mu da wahabiyawa duk da wayannan al'amura idan wani abu ya zo wajibinmu ne mu taimaka musu domin ‘yan uwanmu ne su ko da sun kore mu ko ba gane ba mu a gurinmu su musulmai ne kuma alhamdulillah mu magabatanmu ba su taɓa gaya mana mu kafarta su ba ba mu gani a littafi ba mu gani a rubuce ba amma su gashi nan addidi a cikin littafansu kafarta duk wanda ba su ba saboda mu a gurinmu ana ji ko su musulmai ne kawai ɓata gari ne su ba da muna muna yawan karanta a cikin mursa ko idan aka zo maganar cewa mutumin da ya ƙi sallah da gangan aka tambaye shi me yasa ba za ka yi ba sai ce ya yi sallah akwai ta amma ba zai ba sai aka ce to ai masa jinkiri zuwa lokacin laruri ko wasan idan ya lokacin laruri yayi bai sallah ba a kashe shi kisa na haddi ice aka ce idan an masa kisan nan salla alaihi gairu fadilin a samu wasu ba na gari masu yi masa sallah sai muka ce a ɗauko ko ɗan izala ko a ɗauko ko ɗan shi'a sai zai masa sallah na kusan gane wannan shine ba mu a gurin mu musulmai ne ba kamar da su suke jifa mu da shirka ba an gane ko kuma wannan zance na jifa da shirka ba za mu iya yin sa ba ba za mu iya ba domin mun san cewa annabi ya faɗa man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha haduma wannan hadisi ne mutawatir ga manzon Allah saboda wannan shine to a jira kyau wa qala shaykh ahmad sawi sawi ya faɗa al-maliki a cikin hashiya al-jalalain juz'i na 255 ɗaba'at mu'assasat darul ulum bi Dimashq wannan abin da ka kawo ɗaba'a ta sa saboda a gane a ɗaba'ar da ne amfani da ita wadda wannan zancen yake ciki dan ka wani zai duba wata ɗaba'a yace to gashi babu ƙarya kai masa to ga ta ta ta qaulin Allah ta'ala afa man zuyyina lahu su'u amali far'a wa hasanan karkashin wannan ayat to ga abinda sawi yake cewa wa qila hadhihi al-ayatu nazalat fil khawarij wannan aya ta sauka ne a cikin hawarijawa alladhina yuharrifuna ta'wil al-kitab wa suke taharifin tawilin alqur'ani wa sunna da sunnan manzon Allah wa yastahilluna bidhalika dima'al muslimina dan Allah jama'a mu ji wannan ba kalmar nan fa duk ta hadu mazahib al-arba'a duka sun hadu malaman su na wannan zamanin suna bada labarin cewa wahabiya suna halatta jinin musulmai kuma nan gaba za mu fito da irin guraren da suka halatta jinin musulmai suna halatta jinin musulmai wa amwalam dukiyar su kamar wa mushadun al'ana fi nazairihim sai sawi ce kamar yadda muke ganin irin su a yanzu wannan zamanin in ji sawi sai ce wahum firqatun bi ardil hijaz yuqalu lahumul wahabiyya wasu mutane ne a cikin garin hijaz ana ce musu wahabiyawa sai ce wa yasibuna wa yasibuna annahum ala shay'in ala innahum humul kadhibuna su a san kan wani al'amari amma Allah ya makaita ne istahawat alaihim shaytan shaytan ya zama mai zuciyar su fa ansahum zikrallah ya mantar da su ambatan Allah ulaika hizbu shaytan wayannan jama'a shaytan ne ala inna hizbu shaytan humul khasirun jama'a shaytan wato masu tababbu ne su asararru ne wannan fa jawabi ana ji ko imamu tsawi ne yake yi dama kuma kai ka san zikirin Allah ba su suke ai ba ba wai fa na fili da na ɓoye ba ba wai ba na fili ba har na ɓoyen ba sun faɗa ba wa ya saka zikiri dubu goma wa ya saka salati dubu kaza wa ya saka an fi san a irin nasu na munafunci la yaskuruna Allah illa qalila haka Allah ya ga mana Qur'ani munafikai ne kuwa ina munafikina yukhadinu Allah wa khadin ko wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ka tsaya nas'alullahi al-karima an yaqda dabirahum sawi yace muna roƙon Allah Allah yanke mana bayan su inji imamu sawi intihalan ya kare to wa qad ashartu ila hadhihi taba na yi mini zuwa wannan taba li anna aglab tabaat al-yawm domin mafi yawan tabawoyin da aka yi yau an gane la tara fiha hadha al-kalam ba za ga wannan mutum a ciki ba me yasa li anna al-wahabiyyin domin su wahabiyawa ajma'u ala izalati kullu ma lam yuwafiq hawahu sun sun haɗu ana ji ko afsa goge duk abin da bai dace da son zuciyarsu ba wanda za bai dace da wato abin da yake zuciyarsu ba an gane ko wa sanukridu li hadha al-amal faslan insha Allah da sanan zamu bude shafi ga irin wannan aiki in Allah ya so fil awafim a cikin awafim fi masaila mutafarriqa a cikin mas'aloli wayanda suke mutafarriqa wato daban-daban wanda yana cikin juzu'i na biyu insha Allah zamu ware wannan a fito da irin wayannan a masail din da aka tattauna a cikin sa Allah samu dace ina ga mu tsaya nan so insha Allah muka tashi sai mu kawo ƴan misalai na kafirtawa da ƴan misalai na hana zaman lafiya a zaune a wato wato a cikin al'umma Allah ka samu dace amin